أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا 20 وطن صفر هجرة دبودة إلى دليه 46 ya yi daidai da ranar 24 ga watan august ko watan ut miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wani ranako muna roƙon allah datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na dawowa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banar fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar in jama'a ba su manta ba muna karatu ne a cikin suratu fatir tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha ɗaya wanda aya na goma sha ɗaya a cikin wannan sura shine wallahu khalaqakum min turabat thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja ina ganin mun zo ƙarshen wannan aya muka je hutu yau za mu tashi kan aya na sha ɗaya zuwa abin da Allah ya so mun bi kan wannan aya sai mu ba inda Allah ya so ya kai da mu Allah ya samu dace kowa ya duba aya na goma sha ɗaya an ga wajen ko? to Allah ya mani jagora idan jama'a ba su manta ba kafin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna daga cikin ƙudurarsa shine wanda yake aiko da iska wanda za ta tattara giragizai zubar da ruwansu a gurin da Allah maɗauki sarki ya bukata ƙasa bayan ta mace Allah ya sauko mata da ruwa ta rayu kaga shuka ta fito wannan kudura ce ta Allah subhanahu wataala kuma yana nuna mana tashin alkiyama abu ne mai sauki kamar yadda bayan ƙasa ta bushe an zub da ruwa ta fitar da tsirrai cikin sauki to haka ma tashin kiyama in an buƙaci a tashi mutane ba wani abu ne mai doka hankali sannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna a wannan ayan da take bai da wannan cewa wanda yake neman ɗaukaka to ya nemi girma wajen Allah ya nemi buwaya gurin Allah Allah shi yake ɗaukaka darajar mutum shi ne wanda kalmomi masu kyau ayyuka nagari suke tafiya zuwa gare shi sannan Allah nuna mana cewa waɗanda suke kula makirci inda sun mutu ba su tuba suna aikata munanan ayyuka to suna da azaba a gurin Allah kuma makirci na masu makirci yana komawa ne zuwa ga ma'abuta makirci sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wallahu khalaqakum min turab nan za mu tashi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce ku ku ɗan adam min turab daga turbaya ma'ana asalin baban ku adam an yi shi ne da turbaya shine ƙasa aka nemi nau'i nau'i na ƙasa aka hada aka kwaba aka yi annabi adam Allah madaukin sarki ya samu dace thumma min nutfa sannan Allah ya yi ku ɗaya Adamu asalinku daga ɗigon mani inan aka canza tsarin halittar ɗan Adam bayan an yi asalin babansa daga ƙasa to sai aka zo aka canza tsarin halitta ana yin shi daga digon mani wanda dukan asalinmu daga digon mani ne sun maja'alakun azwajan sannan Allah maɗaukin sarki ya sanya ku ka zamo nau'i daban-daban ma'ana yayyi ku namiji da mace akwai namiji akwai mace Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga wannan babban ni'ima ce da Allah subhanahu wataala yake yi inda Allah ya so duka sai ya yi mu maza wanda zai dauki ciki namiji ne wanda zai aihu namiji ne ya Allah ya so ya haka yana yawa ko bai yawa amma saboda nemar Allah sai ya bambanta yayi kuma bambanta aka yi ku asnafa maza da mata maza daban-daban mata yi su ma daban-daban kaga wannan nema ce da Allah ya zuwa gare mu shi yasa a wani guri Allah yake cewa huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine wanda ya halicci ku daga rai guda ɗaya mana wanda ya yi asalinku daga annabi adam alaihissalatu wassalam waje alamin ha zaujaha sai ya halicci ran annabi adam mana aka halitta masa matarsa daga gare sa hawa'u aka binciki haƙarƙarin annabi adam aka yi ta me yasa liyaskuna ilaiha don ya samu nutsuwa zuwa gare ta za ga duk mutum inda ya samu mace ta gare yana samu na zuwa zuwa gare ta amma don lokacin da mutum zai zo yana tare da matarsa bai samun nutsuwa a yayin da suke tare to an samu akasi kun gane ko an samu akasi amma a hakikanin al'amuri da ya kamata ya kasance in kana tare da matanka kaje kana samun nutsuwa da matanka haka Allah madaukin sarki ya so al'amarin ya kasance shi yasa a wani aya Allah ya ce min ayati an ja'ala lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyi na Allah da ya sanya muku matayenku daga gare ku litaskunu ilaiha dan ku natsu zuwa ga matayenku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna tsakaninku wa rahma da kuma jinkan juna kenan akwai tausayi tsakanin mata da miji lokacin da mutum ya gama tassa ba ta tausaya masa shi ma na an samu akasi ne kai ma ka tausaya mata ita ma ta tausaya maka alamulokin sarki yake cewa inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai aya ga mutane masu tunani da Allah ya yi ku asnaf ma'ana nau'i daban-daban shi yasa Allah yake cewa wallahu khalaqakum min turab Allah shi ne ya halicce ku asalin babanku Adamu daga turbaya mun dawo karatunmu thumma min nutfa sannan aka yi ku daga dugun maniyi thumma ja'alakum azwajan Allah ya sanya ku ka zamo mabambanta ma'ana nau'i daban-daban akai namiji daban akai mace daban wama tahmilu min unsa babu wata mace da za ta ɗauki wani abu a cikin mahaifarta wala ta da'u ko kuma ta haifi wannan abun da za ta haifa in lokacin zub da shi illa bi ilmi sai da sanin Allah subhanahu wata'ala kinan ba ma ta hamilu min unsa min nutfa ba wani dogon mani da wata mace za ta ɗauka a cikin mahaifarta ko ta tashi haifar wannan abun da yake cikin cikinta face Allah yana sani kaga sai Allah ce min unsa kowace irin mace an zo da shi munakkar kowace mace dan mutum ce macen nan ta sauro ce macen nan ta giwa ce macen nan ta tsuntsu ce macen nan ta aljana ce in dai sunanta mace ba namiji ba ba ta ɗaukar wani abu a cikin cikin tafaci Allah yana sane da shi in dai sunanta mace ba ta haifuwar wani abu a cikin cikin tafaci Allah ya san da wannan abu na ta haifa wannan yana nuna ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala na larana mace nawa suke aihuwa mu ce mutane mata ɓangaren mutane nawa suke haifuwa aljanu matan aljanu a rana mace nawa suke haifuwa macen kifi a rana guda nawa suke haifuwa macen sauro a rana mace nawa suke haifuwa banda Allah ya sani Allah ce wallahi dukkan yana sane ga abun mamaki kafin su ɗau ciki an za su ɗau cikin kuma an san abin da cikin ya kumsa da yau muna ƙoƙarin nuna mun kai ƙwaƙwalwa wajen ilimi muna iskanar mu je mu eko mu ce ai macen nan tana da ɗa ko namiji ne za ta haifa ko mace ne bayan ya zan mutum ne shi ko Allah wani ta irin tasa kafin a ɗau cikin ya san abin da za a ɗauka sannan Allah ba yana iskanan mace ta mutum ba ne kaɗai a'a duka mata ko aljanai ne ko mutane ne ko dabbobi ne Allah subhanahu wataala ya samu dace wa ma yu'ammaru min mu'ammarin nan ne muke ko sannan babu wanda zai rayu daga cikin wanda zai rayu mana babu wanda za a ba rayuwa da zai rayu da ita daga cikin wanda zai rayu a bayan duniya wala yunqasu min umrihi sa'annan kuma ba za a rage wani abu daga cikin ransa ba illa fi kitab face wannan yana cikin littafin Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya samu dace malamai suka ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin yakan ɗauki ma'anar ba wanda za a yalwanta masa a cikin rayuwarsa a yalwanta ajalinsa face Allah yana sane da ajalin da aka yalwanta masa ma'ana mutumin da aka bashi shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko ɗari uku Allah yana sane sannan wala yin ƙasu min umrihi babu abin da za a rage daga cikin rayuwarsa illa fi kitab face yana cikin littafi wasu malamai suka ce wala yunqasu min umrihi ba za a rage wani abu a cikin ran adadin ran da aka baiwa mutum face Allah yana sani mana kullum lumfashin da kai an san abun da ya rage an san abun da ya sauro misali in kana da shekara 100 ne to yau da an kai gobe Allah ya san yanzu 100 ba kwana guda ne in an kai wanda gobe ya zama 100 ba kwana biyu ne lumfashinka da aka lissafa ma duk abin da kan rage a ciki Allah ya san abin da ya sauro an sa abin da ake rage wasu malamai suka ce a wala yunqasu min umrihi wanda aka rage daga cikin rayuwar shine wanda aka ba karancin rayuwa wanda aka ba shi karancin rayuwa Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa ibn kathir Allah kara masa yadda yake cewa da Allah yake cewa wala yunqasu min umrihi wannan damiri a'ilun alal jins la alal ayn yana komawa ne ga jinsin wan'in da aka rage rayuwarsu ba ana bayani ne akan wanda aka ƙara masa dogon rayuwa ba inda الدمير يرجع إلى أقرب المذكور إليه wani yana daga cikin usulubi na larabawa kawo mutum ya ce indi dinarun wa nisfu ina da dinari da kuma rabinsa to kenan dinari da rabinsa rabin wannan dinari ko kuma rabin dinari na daban kenan kana da dinari ɗaya da rabi to haka ma ha'un nan tana koma ne da dukkan wanda aka rage masa rayuwarsa an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace Ibn Abbas yake cewa laysa ahlun qadallahu lahu tula umrin wa hayatin illa wa huwa balaghum ma qaddarallahu lahu min al-um babu wani mutum da Allah zai kaddara masa tsawon rayuwa face sai ya kai adadin abin da Allah ya kaddara ya kai na rayuwa Allah baya rage maka adadin rayuwar da ya kaddara ya baka sai ka kai adadin wannan abun kacin shi Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa Imam Qatada yace alladhi yunqasu min umrihi man mata qabla 60 sana abinda Allah yake nufi anan inji Imam Qatada wala yunqasu min umrihi ba za a rage daga cikin rayuwarsa ba shine mutumin da duk zai mutu kafin ya kai shekara 60 duk wanda ya kai shekara 60 ya wuce to ya shiga cikin wanda aka yi masa dogon rayuwa amma duk wanda ya mutu ƙasa da shekara 60 yana daga cikin wanda aka rage masa rayuwarsa Allah madaukin sarki ya samu dace kenan wanda aka rage masa rayuwarsa daga ciki akwai wanda zai a aihuwa ya wuce bai tsaya duniya ba yana daga cikin wa'inda aka rage musu tsawon rayuwa dukkan su dai da wanda ya dade duniya da wanda bai dade ba Allah yana sane da matsayin kowa yana sane da rayuwar kowa yana sane da adadin lokacin da kowa ya dauka yasa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yake cewa man aisha tawila wa man mata saghira yadkhulu fi hada wa dhak Allah ya ce wa ma yu'ammar min mu'ammarin shine wanda Allah ya bashi tsawon rayuwa wala yunqasu min umrihi ba kuma za a rage daga cikin rayuwarsa ba yana shiga cikin wannan wanda ya samu karamar rayuwa wanda aka haife shi bari ko kuma wanda ya mutu kasa da shekara 60 Allah madaukin sarki ya taimaka mana malumma Allah madaukin sarki ya kara masa rama sun yi bayani akan an ziyadatul umri wa nuqsanihi game da ƙarin rayuwa da kuma ragewar rayuwa shin da Allah yake cewa wanda aka ƙara ma rayuwa da wanda ake rage ma rayuwa shin ƙarin rayuwar nan ma'anawi ne ko hissi ne abu ne wanda ake hararo shi ne ko kuma abu ne wanda ana iya a taba shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ce duk mutumin da yake so a yalwanta masa a cikin arzikinsa a kuma jinkirta masa a rayuwansa to ya sadar da zumunci kenan in mun ɗauki wannan hadisi yana nuna mana ana jinkirta wa mutum a ƙara masa rayuwa to wannan ƙara rayuwa yaya yake kasancewa ke za suka ce ai ƙari na rai haƙiƙi ne ana iya ƙara ma rai haƙiƙa saboda me Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma kowane ɗan adam ajali guda biyu ɗan adam yana da ajali guda biyu akwai wanda mala'iku sun sani akwai wanda mala'iku ba su sani ba za a ba mala'ika cewa wani ya kai shekara 60 a karbiran shi shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mai ko shekara 60 ko shekara 70 an gane ko to idan mutum ya zama mai sadar da zumunci ne sai Allah ya sanar da mala'ika cewa wanan nan a kai shi ya kai asalin ajalin da aka kaddara mai ya kai shekara 80 ko shekara 100 da wannan ne wasu malama suka ce kenan wannan hadisi yana nuna mana idan kana sadar da zumunci wancan ilimin da mala'iku ba su sani ba sai a ce musu su kara idan ku ba ka sadar da zumunci da lokacin da aka san da mala'iku ya yi sai su tsaye da rayuwar shi kenan sai a cewa ne ya rasu Allah maɗaukin sarki ya wani cika da imani wasu malamai suka ce a'a abinda ake nuhi da ziyadatu da umri wani kusanihi wannan amru ne ma'anawi rayuwarka haka dai za ta zama ba shekarun za a ƙara ba ba kwanakin za a ƙara ba za a sanya albarka ne a cikin kwanakin za ka rayu shekara arba'in ko shekara hamsin amma in kan mutu da za a zo a auna aikin da ka yi sai a ga wanda ya rayu shekara ɗari bai yi aikin da ka yi ba to ka game ga takaitacciyar rayuwa amma kuma aiki na dogon shekaru kenan kai sai zama to an ƙara ma rayuwa yana daga cikin ragewar rayuwa a barka ka shekara 150 amma inda za ka mutu sai ya zamanto aikin da ka yi wanda ya shekara 20 ma ya yi ka aikin kwarai a ga rayuwa ba ta albarka ba ke ke samun zala yake cewa khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairi a cikinku shi ne wanda ya yi dogon rayuwa kuma ya aikin kwarai da sharrukun man tsala umruhu wa sa'a amalu mafi sharri cikinku shi ne wanda ya daɗe bai mutu ba kuma mummuna aiki ne yi kina wani yana shiga cikin ma'ana ne wajen ƙarin rayuwa don haka muna roƙon allah allah ya albarkaci rayuwarmu in allah ya sanya mu rayuwa ka albarka sai ka gaba kai wasu dogon shekaru ba amma aikin da ke ya girma shekarunka ku ɗauki misali shek jafar mahmudu adam ya mutu yana da shekara arba'in da bakwai ne shekara nawa arba'in da bakwai da Allah yanzu in ka ji aikin da ya kafin ya mutu da shekarun shi da aikin shi waye girma wani na ne ko kaga aikin shi ya girme shi to kya kenan rayuwa ta yi albarka yanzu a garin ga akwai wanda ya kai shekara 110 ko ungosu ba san shi ba ko unguwarsu ba kowa san shi yana nan sai dai kallon jarida in ya gama kallon jarida shiga ɗaki ya zauna yan gama sallawa cikin gida ke yin don haka iyakun iyakun ku sa hadafi muna da dama kowa ya ɗauki ɗan baya sa a gabansa menene za ka yi rayuwarka ta yi albarka wani gudunmuwa za ka bai wa rayuwarka don in ka mutu ka bar tarihi ba wanda Allah ya shi sadda ba wanda Allah ya shi shi dai a banza ka zaka duniya ka ta yi zero a da kaga ka zaka duniya ka ta yi zero kai ne ka so hakan amma Allah ba ya yi ka a banza ba ne in gane misali ko da haka mu mai da hankali mu je mu natsu mu ga menene za mu yi bar tarihi na kwarai a rayuwarmu Allah mu dokin sarki ya wani jagora Allah subhanahu wataala yake cewa inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a gurin Allah kuma yastawi al-bahrani hada azbun furat ba za a hada tikuna guda biyu ba wanda yake hada azbun furat nan da aka ce bahrani shine al-adbu wal mani teku wanda yake da ruwan da ana iya a sha walmalih da teku wanda ruwansa ruwan gishiri ne teku mai ruwan gishiri bai zama ɗaya da tekun da ba mai ruwan gishiri ba kun gane hikimar kawo wannan misali kowane teku da amfaninsa kowane teku inda za a rasa shi an shiga matsala amma kuma ba ɗaya ba ne shi yasa sai Allah ya fassara nan yake cewa hada azbun furat wannan ruwa mai daɗi ne kun gane ko wanda yana gudana frat bi ma'ana sa'il ruwan da yana da daɗi kuma yana yana motsi yana tafiya kenan sa'ibun sharab ma'ana yana da daɗin sha ma'ana yashtahi kenan mutum yana jin daɗi yayin da yake shan shi wa hada milhun ujaj amma kuma wannan mai gishiri ne kun gane ko ujaj kuma mai daci shine murkun mane yana da haddani shi yana karkata zuwa ga daci daci saboda tsananin lamin da yake da shi shine wahala shi kuma dai milhun ma'ana lami gare shi ujaj kuma wanda yake da daci daci kenan mutum bai kashe shi amma duka wa min kullin daga kowane daga cikin tekun daga tekun da yake da ruwa mai daɗi da tekun da yake da ruwa mai daci ko mai lami da kuluna lahman tariya kuna cin nama wanda yake tatacce tsarkakakke mai daɗi shine naman kifi kenan kowanne daga cikin ku kuna cin kifi daga cikinsa wa tastakhrijuna ilyatan talbasuna kuma kuna fitar da kayan ado da kuke sanyawa a cikin jikinku mana a cikin teku mai lami ana ya samu zinariya da kayan ado da abin da ya kama da wannan haka ma a cikin teku mara lami ana iya samu irin wannan duka amfanin ku ne wataral fulka fihi mawakhir za ka ga jirage manya-manya a cikin tekun mawakhir yana mai tsagarwa kun gane ko ko idan mawakhir muqbilatan wa mudbira za ka ga manyan jirage suna kai kawo an fahimci hausa amma dai mawakil shi ne yanka in kana kallon teku jirgin ka ga yana tafiya ketarwa yake shi ne wata rar fulka mawakira fiye mawakil za ka ga manyan jirage suna ketarwa suna tafiya suna kai suna kawo littattafu min fadlihi dan ku nema daga menene daga falalar shi ai min rizki daga arzikinsa yana iya komawa ku nema daga arzikin Allah wanda shine asali kuma ku nemi arziki ta hanyar ruwan ko ku ɗebi kifi ko ku ɗebi kayan ado ko ku kai kaya wata ƙasa ku saida ku samu abin da za ku amfana da shi Allah ya ce wa la'allakum tashkurun dan kuma ku gode wa Allah subhanahu wataala game da wannan ni'ima da yi kun ga shine hikima ta Allah yau tekun da yake da gishiri da za a ɗauke shi a yau da duniya ba ta sheduwa saboda wannan lamin da aka sa masa yana ɗauke da sanadirin kashe wari na halittun da suke mutuwa wasu halittun da suke cikin ruwa sun fi halittun da suke waje yawa kullum kuma mutuwa suke yi to kenan in ba dan hikima ta Allah ya kaddara wannan ba yaya kuke ganin warin duniya yadda zai kasance amma sai ga ka zo kusan teku ka mutu ga moshi nan ciki amma ba ka ji Allah ya sa hikima ta sa na kado abin da Allah ya akwai hikima shi yasa shi ruwan teku sandare yake shi kuma wancan yana kai kawo yana motsawa shi yasa ko akwai wani abu sai ya tafi da shi Allah hakimun ne Allah sa mu gode masa yulijul layla fi nahar ina daga cikin kudura ta Allah yana shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare abinda ake nufi wani lokaci zaka ga dare ya fi ni tsawo wani lokaci zaka ga yini ya fi dare tsawo Allah a sane yake yin haka akwai wata hikima ta Allah don yin haka an fahimci Hausa kuma ba wanda ya yi wannan sai shi Allah wasakhkhara ash-shamsa wal qamar Allah shine wanda ya hore muku rana walƙamar da kuma wata abin da ake nufi haske na rana ana baku shi ne gwargwadon bukata aiwon gaba shi kaɗai ne haske ta in Allah yana so sai a buɗe muku haske na rana sai idanunku su lalace sai aka hore muku gwargwadon yadda za ku amfana da shi farin wata ana iya a buɗe hasken shi sai zama cutarwa a gare ku sai aka daidaita shi daidai idanun ku duba ku gani jama'a ɗabi'a ta ɗan adam takan saba amma Allah da yake shi ya san ɗan adam shi ya halicci ɗan adam sai ya zama hasken wata ya dace da ɗabi'a ta kowane mutum ɗan adam in dai lahiya kalau yake haka ma hasken rana in dai idanuwanka lafiya kalau suke to ya dace da ɗabi'a kowane ɗan adam a kowane ƙasa yake duk inda ya je a duniya za ka ga suna shiri da hasken rana sai dai mai da lahiya ne kula da kyau wannan abun bai kai rana haske ba ko ba haka bane da yake Allah bai hore mu da shi ba inda za ka kura masa ido awa guda in yayi ba ko in ma yayi a samu tana da ƙarshe ko ba a samu bai fa kai rana suke ba saboda Allah bai hore mu da shi ba amma rana sai ka ga hasken ta har ƙara mai da ruwan kada ya yake wannan ba ni'ima bace sai mu gode wa Allah Allah ce kullun yajri da ajalin musamman kowanne daga cikin rana da wata suna tafiya zuwa ga lokaci abin bato zalikumullahu rabbukum wanda ya wannan aiki shine Allah ubangijin lahul mulku mulki na hakika ga hannunsa yake wallazina tad'una min dunihi abubuwan nan da kuke bautawa kuma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir su kan ba sa mallaka muku koda ba wanda yake cikin ƙwaron dabino ne Allah wanda yake sarki ya samu dace kun gane alƙutmir idan ka sai dabino ta ɗauki ɗan dabino in ka fasa dabino me za ka tarar wannan ƙwayar tana da tauri ko ba ta da tauri saman ƙwayar ba akwai wata 'yan leda fara ba ko ba ka bane wannan leda fara ɗin nan ita ake ce da ita fatin ita take ruhe shi to in ka buɗe leda fara shi dabinon nan za ka an tsaka shi tsakke shi an sa wani ɗan zare ko ba ga wani wannan ɗan zaren nan dan Allah in dai kana cin dabino kana da bukatar shi in ma ka ci shi me zai amfana maka to shine kitmir to su umaka da duk wani abu da kan rike ba Allah ba daidai da irin wannan abu bai amfana maka in ko ka san wannan abun baka da bukatar shi don ko ka ce kai bukata da shi bai ba ba bukata ashe ko bai kamata ka rike gunki ba shi yasa Allah ya ce ladina tad'una min dunihi wa'annan abinda kuke bautawa kuma bayan Allah ma yamlikuna min qitmir su mallake ko da zaren da yake cikin kwayar dabino ba na cikin nan in tad'uhum in za ku kiraye su la yasma'u du'a'akum fasajin kiranku walau sami'u mastajabu lakum ka kula sun ji ba sa yi amsa mu kazan gidanka an aje ma tuwon da zaka ci sai ta zo ta sa baki ta ta sabbata sai da ka zo ka kalla ka ga lalle bayan ta gama cin kashi ne ta zo ta ci tuwon nan naka wai sai ka zo kana mata faɗa wallahi in ki sake yi min haka sai na yi miki kaza eh ta ji ka dala za ta gane eh ba ta gane ba ga misali kun yi fada da wani ne yana jin haushin ka ka shiga daki sai da ka shiga sai ya sa kadina ya kance daki ya tayi shi da kan lebo da haske sai ka ga karen gidanka gashi na sai kana ce mai kana ce da shi to bude min bude min dan da yana jinka amma in an shekara dubu zai bude maka hai ba wani amfani kina haka duk wanda kan riga yan ba Allah bane aikin banza ne inda kana son ka huta ka rike Allah shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa in tad'uhum ko da kun bauta mu kuma ka ko da kun rike su la yasma ko kun kira su la yasma du'a ba za su ji kiran ku ba walau sami'u ko da ma sun ji mastajabu lakum ba za su karba mu wa yawmal qiyamati kuma ranar alkiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkan da kuka yi musu kai da kake bautan dutse sai an zo lahira ce a kai ba ni baka bauta ba ina ne kanka yanzu ba akwai masu bautar annabi isa ba ya gansu ne akwai masu bautar shehin yasi ko ba basu ya gansu ne kai bai ishe karshe hankali ba bai ishe karshe hankali ba a ce wanda bai san ka ba ka kuma san bai san ka ba ka rike shi ko shine Allah ka shekaran jiya muna zaune wani yana cin kihi kihi zai ba sai ce inyas inyas inyas sai kihin bai hada sai ce kaji ko da ce kaji karama muna zaune ne ce ah ya ce ku ba ku ganewa ya ce ku ba ku ganewa har ga inyas kan mutane ce Allah sarki ai wannan kuma ka san abin da yake misali babban daɗewa duk sadda kake nuna wa mutane in yasi kasashe ne abin da aka ce mana ya kasa ya zamanto abin da za a rike sai shiga aike ne baka gane ba inda za a gane in yasi ya kasa shi Allah da yake Allah ne baya kwana baya mutuwa alimu bi rati sudur ne ko ba haka bane ya lam kha'inatan a'yun wa ma tukhfi sudur duk Allah yana da wa'annan shi kuma ya ci bai da kodai cikin wa'anga kuma ka ce shi ne karriki ba ya tsara ba to karki Allah shi in ya ci idan malami ne mutumin kirki ne ka girmama shi ka yi masa addu'a ta kirki shi kenan ba ce ka ci mutuncin mutum don ba ka tare da shi ba idan kuma ba mutumin kirki ba ne hukunci shi ga Allah ba ce ka zage mutum don shi ba mutumin kirki ba ne wannan ba matsala ka bace tsakanin shi ne da Allah an gane bayanin ko aka al'amari yake amma ba za ta rike ka rike Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nas alaji nan ne ko wala yunabbi'uka mithlu khabir ai babu wanda zai baka labari kamar wanda yake masani wanda yake da labari a hannunsa mana ba wanda zai baka labarin gumaka ba komi bane illa Allah da ya yi su khabir huwa Allah kina mana ba wanda zai baka labarin wani bai cancanta a rike shi a abun bauta ba sai Allah shine Allah zai baka labari to kuma shi ke ba mu labarin cewa kowaye muka rike bai tsinana mana komai a gaban Allah in ma an ce za a yi ceto to da izinin Allah amma ne zai ce ma zai ce ce ka lahira wala karya ne Allah kare mu Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne mabukata a gurin Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shi mawadaci ne kuma godaddan sarki ne Allah madaukin sarki ya samu dace me ayar take nufi ko mabukata ne in kana da lahiya kana da bukata gurin Allah kullum kana ce Allah kara mana lahiya ko ba ga bane in kana da kudi kana da bukata a gurin Allah kullum kana ce Allah kara mana kudi in kana da zaman lahiya kana roƙo Allah ya ƙara maka zaman lahiya in kai talaka ne kana roƙo Allah ya hore maka in baka da lahiya kana roƙo Allah ya baka ko baka bane kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe Allah yana cikin aikin da yake dan haka babu wani mutum a duniya kam ba ce maka kwaci ne a gurin Allah in ya siya shiga cikin ko bai shiga cikin ba to kuma shi ne zaka rikewa Allah baka yi asara ba ai asara ba wuri dan adam face mabukaci ne a gurin Allah Allah ya ce shi kaɗai ne mawulaci bai bukata ga kowa to Allah mun gode maka Allah ka biya mana bukatu muna da kai in ya sha yudhibukum in ya so sai tafiyar da ku ko mutane wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da sabon halitta wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba in Allah ya so ku da ake ma wa'azi in kuka kiji kuka ki aiki da abin da Allah yake so in ya so sai shahidu gaba daya ya zo da wasu wa'inda ba ku ba wannan abu ba mai wahala ne a gurin Allah ai ga misali mutum ne wanda ka san miliyardar ne ya sayi gida na jika ɗari biyar ko na miliyan guda ya sa ka haya ka kibiya in ya zo ya nuna ma ba yana ba ya kashe shi ce wani kai kai kasin zai iya eh abu mai wala ne a gurin shi ya shi da karamin misali inda duka in ya ce shi gina na miliyar guda inda shi kuma yana da miliyar dubu misali kenan ya kashe miliyar guda wani abu to mu ko a gurin Allah subhanahu wataala mu in mun kirin Allah ya kawar da mu kamar yadda ba a iya kwatanta wani abu a gurin Allah ne da Allah ya fitar da shi ba komai ba ne Allah subhanahu wataala yake cewa wala tazir waziratu wizr ukhra wata mai laifi ba za ta dauki laifin wata ba dan alkiyama ke ba wanda zai dauki laifin wani wa in sadaqu muthqalatun ila himliha idan wata mai zunubi ta kirayi wata rai ta ɗauka mata wani abu daga cikin zunubinta la yi minhu shay'un ba a ɗauka mata komai daga cikin zunubin da ta yi walau kana za kurba ko da wanda ta nemi ya ɗauka mata wani abu daga cikin zunubinta ɗan uwanta ne na kusa yau mai shirin mar'umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani dana alkiyama mutun zai guji dan uwansa zai guji matarsa zai guji babansa zai guji babarsa shi yasa babu wata rai da za ta yadda ta dauka maka wani zunubi da ka kwasa a nan duniya ko yaya yake ita ma ko yaya take da kai babu kowa ya dauki kayan shi aina mun karanta ko manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya karanta da mu in an yi busa rike an yi busa ai an gaje nan na yake in ga mutum ana karatu yana haka nan na in an yi busa nan ba kowa irin su abu shi da shi eh wani ne ya bi haka sai kida ka kwanta nan ana magana kiyama na daga na kwana tashi ka maji kinka Allah subhanahu wataala eh manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mana in aka yi busa cikin kawo kowa ya taso ƙasa za ta rike shi abin da nake so in ciro mana za ka ga aikinka na alkhairi ya zo da sifa mai kyau ya tsaya ina za ka je za ka je filin hisabi ne sai ce to zo in ɗauke ka a duniya kai kake ɗauke da ni yau ni zan ɗauke ka mu je hilin da za a ma hisabi ka samu gata ko ka samu idan ko aikin da ka aikata na zunubi shine har da yawa kana tashi zaka ganshi yana jiran ka ina za ka za ka je ne hisabi sai ce to daukannin mu ce ya za a yi in dauke ka ai a duniya ni ke dauke da kai yau kai za ka dauka ta sai kaga zunubin wani ya yi masallacin nan so goma girma kuma nan nan babu mai tallaba ma kuma da shi za ka je hilin kiyama takar takar takar Allah ka kare mu Allah yadda muka yi dariya a nan Allah sa a ranar dariya mu yi dariya kan mu yi kuka ai duk abin mamaki duniya da kake gani baka komai ba wallahi sai ka je lahira kaga mutum da girman zunubi ya yi masallaci na kuma shi zai dauka shi to shine Allah ya ce da kana daukar zunubin sai kaga wani dan kaga cewa ne zo dauka min wannan zai ce ma baba yau ta kaina nake ban iyawa kawai go kaga matarka za ta wuce ki ce taimaka min riƙa min wannan sai ta ce haba mijina yau ta kaina nake wa in tad'u muthqalatun ila himliha ko wa in tad'u muthqalatun ila himliha inda wata rai mai zunubi za ta kiraye wata rai zuwa ta ɗauka mata wani daga cikin nauyinta la yuhmal minhu shay'un komai ba za a ɗauka mata walau kana za qurba ko da wannan da ta nemi ya rage mata kaya dan uwanta ne na kusa Allah ce wala ba zai saurara mata innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib innama lalli yadda al'amarin yake tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib kana yin gargadi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a fake ba qamu salata suka tsayar da sallah mana wani in kowa bai ganinsa ba mutumin kirki bane amma in ana ganinsa mutumin kirki ne to ana son sadda kowa bai ganin ka kana tsoron Allah ya zama yadda kake tsoron Allah a gaban jama'a to ko kowa bai ganin ka ma kana jin tsoron Allah wa man tazakka wanda ya tsarkake kansa ya aikata aiki da Allah yake so fa inna ma yatazakka li nafsi yana tsarkakewa ne ma kansa in kai alheri kanka Allah ce kada aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ransa ya rabauta faƙad khaba man dassaha wanda ya lalata rayuwarsa yayi da nasa ne mana ya tabe yayi asara shi yasa Allah ya ce wa man tazakka wanda ya tsarkaku ya gyara halinsa fa inna ma yatazakka li nafsihi yana tsarkakuwa makansa ne dan me sakamakon tsarkaku yana komawa ne zuwa gare sa wa ila Allahi al-masir kuma lalle makoma a gurin Allah na take kowa ya gane wannan fa kaji ma ne yana tawazi wallahi ka gyara kai kaza kaka ce a wallahi bari idan malam yace kaza ba dan malam kai ba wallahi dan kanka kai duk wanda ya aikata alheri dan kansa yi ka ji wannan a ranka in kai alheri ba kan kana kai ma ba wani ba in ka aikata sharri kan kana ka aikata ma ba wani ba dan ka tun yanzu ka za ka aikata alheri shi yasa Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir da makahu da mai gani Allah ce ba sa zama daya shi yasa malamai suka ce da mumini da kahiri ba sa zama daya a'ma shine al-kafir al-basirul mu'min da mu'mini da kafiri ba sa taba zama daya wal zulumati wal nur haka duffai da haske ba sa zama daya haske shine imani duffai shine kafirci wal zill wal harur haka ma inwa da zafi ba su zama daya az-zill huwa al-janna wal harur huwa an-nar da aljanna da wata Allah ce ba su zama ɗaya ba ɗaya ba ne kuma ya tsawi al'ahya wal amwat rayayyu ba sa zama ɗaya da matattu al'ahya su ne wanda suka yi imani su karɓi musulunci amwat su ne wanda suka kafirce da kafire da matacce ba su da wani bambanci da babu wani amfani da yake yi makansa dan yana raye inna allaha yusmi'u man yasha' Allah madaukakin sarki shine wanda yake jiyar da wanda yake so aka ne ko inna allaha yusmi'u man yasha ma'ana Allah yana jiyar da wanda yake so a sama ana shine alfaham ma'ana Allah yana fahimtar da wanda yake so zuwa ga gaskiya wama anta bi musmi'in man fil qubur amma kaifa ba za ka iya jiyar da waɗanda suke a cikin kaburbura ba mana ana siffanta mu'minai da waɗanda suka fahimci gaskiya ana siffanta kafirai da waɗanda suke a cikin kaburbura kamar ma suna cikin kabari ne yadda ka san in mutum ya mutu ka zo kan kabarin su kana mai wa'azi zai da wani amfani haka ma wanda Allah ya batar da shi wanda Allah bai fahimta da shi ba ka ya fahimtar da shi in anta illa nabir kai ne ba kowa bane ba wani aiki an ka dora maka ba illa nabir face mai gargadi ga mutane ma'ana mai tsoratar da mutane su bi daidai su kama tafarkin da Allah yake su inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira lalle mu ka aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bishara da gidan aljanna wa nadiran kana mai gargadi daga aikin da zai sa mutun shi gidan wuta wa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma face mai gargadi a cikin ta ya gabata babu wata al'umma face Allah ya kuma su da mai gargadi ko ta yi imani dai ko ba ta yi imani amma Allah ya dauke mata nauyi ya ɗebe haƙƙin da ya kamata ya yi mata ya yi ya aiko da wani zai gargadi an gane misali ko da ka alayara ba wanda yake da uzuri ya ce ai ba mai wa'azi ba an gaya ma ka dai kiri ne wannan ya rage na waye yukadhibuka in ko suka karyata ka suka kin imani da kai aka ne ko ana nufin su mutanen manzo kafiran zamanin sa in sun karyata ka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ai wa'inda suka wuce gabanin su suwa sun karyata manzannin su ja'atuhum aka ne ko ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji alamomi da suke nuna su manzannin Allah ne wa bizubur kuma sun zo musu da labarai ai bi khabari kutubil awwalin sun zo musu da labaran da katafan waɗanda suke gabaninsu wa bil kitabil munir kuma sun zo musu da littafi mabayyani mai haskaka musu ya bayyana musu halas da haram duk sun zo musu da waɗannan amma su kafirci da suka kafirce Allah ce sun ma'akhaftun ladina kafaru sannan na kama waɗanda suka kafirce fa kaifa kana nake yaya inkari na yake na yin hukuma da wanda ya kafirce min duba tsakanin wannan aya da wannan aya wannan aya da Allah ya ce wa bil kitabil musi Allah ce summa akai amfani da adatu aqfi summa li yadulla ala anna bayna irsalir rusul وتكذيب الأمم مدة طويلة قبل إهلاكها da a nuna ma waɗanda suka kafirce ba wai radda suka kafirce bane Allah ya kama su sai da Allah ya jinkirta musu shi yasa kai amfani da thumma akhadtu alladhina kafar sannan ni kama waɗanda suka kafirce kenan an ba su uzuri da suka kiyani Allah ya kama su to haka ake so ka zamo mai ba da uzuri kakka zamanto da an yi ma kai tsaye ka ɗan mataki abi abubuwa a hankali abi abubuwa a hankali Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance ga wanda ya kafirce mana yaya hukuma na ya kasance game da mutumin da ya kafirce wa manzanni na alam tara ka ba su labari ko ashe baka gani ba anna Allah anzala minas samai ma'a Allah shine ya saukar da ruwa daga sama Allah madaukin sarki ya samu dace nan Allah yana son ya nuna mana cikar kudurarsa Allah subhanahu wataala yadullu ala kamali qudratihi Allah yana son ya nuna mana a wannan aya akan cika ta iyawa nasa cika ta isa tasa in kai kaci ka zanna ya cancanta zama Allah ka faɗi irin wannan abubuwa in yana kamanta kamar su ba shi gashi alamta ba ka cewa ba annan Allah an zala min sama'i ma'a Allah shi ne ya saukar da ruwa daga sama kuma da Allah waye wannan ya falasa ruwa sai dai a zuwa ta addu'a fa akhraja bihi thamaratin ya fitar da kayan marmari abubuwa na ci muktalifan alwaruha samarat ɗiyan itatuwa Allah sai hidda su wanda yake muftalifan alwanuha launin su mabambanta ne cikin gona guda ka shuka albasa ka shuka tumatir ka shuka mangoro ka shuka wake ka shuka gero mu bari haka nan a gona guda ruwa guda za a yi musu amma idan kaka ta yi iyan ba iri ɗaya ba ɗanɗanon ba iri ɗaya ba lemu ɗanɗanonsa daban tumatir ɗanɗanonsa daban wake ɗanɗanonsa daban yuskamin ma'in wahidin kuma daga ruwa guda ne aka shayar da su ko ba haka bane shi yasa Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutashawirat a cikin ƙasa akwai bangarori da suke kusantar juna kita yankuna yankuna da suke kusantar juna wa jannatin min a'nab da gonaki na inabobi wa zal da kuma shuka wa nakhilun da dabinai sinwan wa ghayr sinwan ma'ana waɗanda suke sun haɗu a asali guda da wanda ba su haɗu a asali guda ba Allah ya ce dukkan su yi su amin ma'in wahidin muna shayar da waɗannan shukoki da ruwa guda ɗaya ne wani faddilo ba'daha ala ba'din fil ukul amma wajen ci sai mu fifita su akan wasu mu dauko misali garin nan lemun tsami an san shi ko citron ake ce mai ko ne shi ne dai ko da lemun tsami da albasa ta ala a garin ga wani daraja waye wannan ba ruwa guda sun ka ba ruwa guda sun ka mu ɗauka fastek da da mankani a san mankani ko waga ko? ya bar shi mankani ne waga ko? da Allah a ganin wani ne hibala kafin ka ci makani so ɗaya so da za ka sha fastak waye yi wannan Allah in ka duba fastak wani abu bane ba amma sai Allah ya zaɓe da ta zama cikin abubuwan da ake so don shi yasa Allah ya ce she mu bibita sashe a sashe wajen ci kuma da ruwa guda ne shi yasa sai Allah nan yake ba mu labari yake cewa saboda shi ya iya Allah subhanahu wataala ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a ashe baka ga Allah shine ya saukar da ruwa daga sama ba fa akhrajna bihi thamaratin muka fitar da iyan itatuwa mukhtalifan alwanuha masu launi mabambanta mu ce ko Allah ya ce wa minal jibali haka ma daga cikin duwatsu su ma ba nau'i guda ba ne akwai dutse baki ko ba haka ba ne akwai dutse fari akwai dutse fari-fari akwai dutse ashkala akwai dutse ga sunan dai na Allah waye wannan iko ka je garinku in kuna da dutse sai ka kalla ka ga sunan kala-kala Allah ya yi kun san ko menene ne wannan ayar tana son ta nuna mana kama da kudratillah cikan iyawa na Allah nawa kuka ba Allah da ya dutse a garin ku hmm akwai ba dan ku amfana ne fa sannan duwatsun nan aka yi su nau'i daban-daban kowane da irin aiki shi yanzu in ka zo za ka yi gini sai ce dutse iri ka za ka yi in ka zo za ka yi abin ga za ka yi nemo garabe sai a ce in za ka yi rufi na dan ga irin wanda ga yi ni ban son irin wanga irin wanga nake so wannan ne wace ta Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa min aljiba daga cikin duwatsu su ma Allah ya ce mun yi su mabambanta daban-daban su duwatsun nan judadun haka ne ko malamai suka ce judadun jam'i ne na judda judda bi ma'ana turuk dariƙa hanya kina wa mil jibali judadun daga cikin duwatsu akwai hanyoyi mabambanta bidun akwai kwarare hukum akwai jajaye mukhtalifun alwanuha su ma launin nukansu mabambanta ne wagarabi su da masu tsananin baki su duwatsu wagarabi su da masu tsananin baki yasa malamai suka ce na an yi takadimi da ta'khiri ne ma'ana su dogarabe inda su larabawa yana daga cikin usulubinsu in dutse ya cike baƙi sai su ce da shi aswadar rarbibe mai tsananin baƙi yana wa rarbibe su da rarbibe da masu tsananin baƙi waminan nasi su ma mutane haka suke mabambanta ne akwai baƙi akwai bari akwai dubu akwai rashidi ko ba ga wani mu ɗauki ɗan misali kaɗai nan masallaci nan babu irin wani dukkan babu mai murya irin ta wani ko ba ga wani dan Allah nan kaɗai a ce wa'inga mutane kaɗai Allah ya a duniya ba zai shirka aya ba to sai Allah ya jajaye su ma jajayen ba kala guda ba ne yanzu in ka je inda ake haɗuwa yanzu mu ɗauka in ka tafi saudiya kaga dai ‘yan inda jajaye na amma jajayensu ba irin na ‘yan pakistan ba ne ‘yan pakistan ba irin na ‘yan china ba ne jansu ‘yan china jansu ba irin na ‘yan faransa ba ne ‘yan faransa jansu ba irin na ‘yan amerika ba ne ‘yan amerika jansu ba irin na ‘yan indonesia ba ne ‘yan indonesia jansu ba irin na ‘yan shishan ba ne ‘yan shi haka wala in suka jiro kawai Allah ya yanke daban-daban ka dawo bakake duk group din kakkalla sai ka ma ya tambaya wa'ancan bakake na wani bangare ne dan ba irin kuna ba bakake ne amma ba irin bakin ku kuma ko an hautsina su cikin ku kuna hidda juna dan ba irin dai kuke ba jina Allah ya ce maminan nas haka ma daga cikin mutane wadda haka ma daga cikin dabbobi ba a yi su iri guda ba a yi su daban-daban wal an'am da dabbobi na ni'ima su ma muktalifun alwanu kadhalika su ma haka launukan su yake mabambanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lalle wa'inda suka suke jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah daga cikin bayansa su ne malamai ana wa'inda suke sanin suka san Allah hakikanin sanin Allah suke jin tsoron Allah hakikanin yadda ya kamata a ji tsoron Allah kisa wata kira wasu kace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wa'inda Allah yake ganin kimar su a cikin mutane a cikin mutane su ne masu malamai mana Allah yana ganin kimar masu ilimi a cikin al'umma haka ma ma'ilmanta su suka san hakikanin Allah su suke jin tsoron Allah hakikanin da kuma matashi tsoron Allah haka mu yi kokari mu san Allah don mu sai da abota wa Allah Allah yake cewa inna Allah azizun ghafur lalle azizun ghafur lalle Allah magwayi ne kuma gafara ne innal ladina yatluna kitaballah lalle wa'inda suke karanta littafin Allah فأقاموا الصلاة سكتية سلة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية suka ciyar daga cikin abin da muka arzita su a boye da kuma a bayyane yarju na tijaratan lantabawar suna fatan kasuwancin da babu asara a cikinsa mana suna fatan samun aljanna wurin Allah liyofiyahum ujurahum Allah zai cika sa musu ladansu wa yazidahum min fadlihi ya kara masa da cikin falala tasa mana ka ba da ɗaya a baka goma kaga wannan ƙari ne daga cikin falala ta Allah innahu ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai godiya ne godiyan Allah shine ka ba da kaɗan kai aiki kaɗan a baka lada mai yawa Allah madaukin sarki ya mu dace za mu tashi aya ta 31 Allah kai mu rai kuma mu kai daidai Allah ya ba mu lada annan mu kuskure Allah ya yi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك